أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin wa markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis goma ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasinmu na jiya muna cikin suratul ahzab in tsaya aya ta talatin da biyar ta wannan sura suratul ahzab kina insha Allah yau zamu tashi aya ta talatin da shida cikin suratul ahzab kafin nan na isko tambayoyi ga su kamar haka a ta farko ɗaya yana cewa magana da muka yi jiya ta adal bai ba a ba su sadaka ya ce to ai wasu na magana cewa tun da yanzu ba baitul mal kuma babu eh, ba a ba su sadaka kenan suna iya cin zakar wannan abin da ke jikin yanwa shi an aka ce kaza haramu ne a gare ka don misali yanzu an ce mori haramu ce tabbas don baka da kudi kana son jari da ka shiga don baka da kudi an ce zana haramu ce don baka arewa kana sha'awa kun ba mace da take zana wannan magana cewa yanzu ba bai zama da ci aka su zama na kusa da mun kudi su nema halakun haba ci ba da bai bai bai da mabanci ko shi kurum ya bashi ne haba ka karama an akwai da ci ba bai nema na shi ba kuma halakun bai da mabin da ke halakun ne shi magana ke nan farko sai magana ta yakan shi mamun ko wajen sallah in aka ɗago ba da aka kufir na inda mamu inda mamu ke ɗan isar da murya ta neman ta bali da ake yi yakan suka ce kun rabbana wa laka alhamdu ba sa yi sami a zaɓar min hamdu kun asali abu ne wanda malamai sun samu saɓani kuma nan abin da ya karu akan masaba ta malikiya an raba aikin mamu da liman liman zai ce sami allahu liman hamida mamu su raba na alkalam Wani abin shi ne sa kenan wannan abin shahara ganin babu akwai dalilai na madogara akan wannan magana ganin annabi sallallahu alaihi ya ce idza qad masu da hamdu fa qul rabbana lakal hamd wannan yasa ibnu ya ce sami allahu liman hamida ku ce rabbana lakal hamd wannan annabi ya karanta da wannan ba dai ya ce ba a yi waccan ba wadda alhali ya ce inna ma ju'ila al-imamu bi tammi an sanya liman dan ayi koyi da shi duk abin da liman ke yi imamu zai yi sai abin da aka ware aka ce bai yi karkashin wannan imamu nawawi ta yi musamman yayi imamu suyuti kan mas'alar haka ta albani da mawla haka da usaimin duk suna kan cewa kalma ta sami Allah da bin hamida shi ma ma zai wani kamar yadda liman ke wani imamu nawar rahimullah iya cewa abin da ya kawo haka ganin ana jin kalma ta sami allahu liman hamida dan da ita ce liman ke tasawa annabi ya karantar da su cewa rabbana wa lakal hamdu wa da dan kace kamar ta bari ta amma ba da annabi hudun ba kuma musuni kuma ya tabbata masu cewa liman ya ce sami allahu liman hamida ma mu ce rabbana wa lakal hamdu ita kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan biyu yake dukkan biyu yake ya dago da سمع الله لمن حمده إن يامك يتي ربنا ولك الحمد شين الوالد مولا كي تشوا idan ka ce mamu ba zai ce ba sami Allah da bin hamida to da me ake tashi daga rukuni in za ka koyi da nan sallallahu alaihi wasallam manzon yana tashi daga rukuni da me da sami Allah da bin hamida to kai da me za ka tashi a takaice da gaskiya shi ma kan wannan mulla ya tsoron jahil da kalma ta mamu shi ma zai wani inda bai wani wannan shine magana ta da abu ne da sabani wala babu abin hayaniya kan shi sai wani ke cewa me matsayin yana iya kallon tele da rana kallon tele da rana da dare da asuba da ɗaya ba bambancin na rana ko dare don abu ne mai kyau ne mai kyau ne mara kyau ne mai kyau mara kyau ne ko dare ko rana ne ba abin da yake cikin telen kuma kamar garin titi ne garin titi ya taɓa garin titi gane mai ake titi mai kake kallo a titi da ba abu ne a kyau kana kallon kaɗaɗa da bushe-bushe kana kallon wasu abu mai dace ba abinda ake kallo a tele ake wa ba telen ba kina ya kama kan hukunci in mai kyau kake kallo ka kalla dare da yana amma da kyau ne ka kallo ko rana ko dare sai shi wannan iya cewa mace ce mijinta yana da amarya ce ya ba ta kare kuma ya ba ta miliyan goma sha biyar kai da baka ba samu ana yi yawa da ce ya ba ta kare da miliyan goma sha biyar ce iya wata na iya jani mata na su kuma tun da shi ya ba ta takardun an naka yanzu ya mutu shin wannan abin da ya ba ta ya shiga gado la a shiga gado matuƙa ya ba ta ta amsa an ƙare ko da cewa ba san ba abin da ba sauran mata ai ba sani ba abin da ta ko wani ce ta kai labarin nata yan wa irin wannan ake magana game da kiyama shi abin da ake magana Allah ya umarni annabi ya bayani adalci tsakanin iya a tsakanin mata ba a san zalunci to ma mu gane idan ko ba ya ware ɗa da wata kyauta ya ba wani ɗan shi wata kyauta ko da zalunci ne idan ko ɗan nan ya amshi wannan kyauta ya sa a hannun shi yau ba ya faɗi mutu ba mai haƙƙi ya je ya amshi wannan kyauta ta kuma baro ba mai haƙƙi amshi wannan kyauta ko da ya lahirai shi ɗan in ya ga dama dan ya kula ubar shi zalunci ce ya kawo a gama amma ba mai haƙƙi in dai ya amsa to an kare da kuma a da ala kafin zamu kurkuku kenan su ma wannan ko da riba wasu ba alawa alam inda ya bata ta amsa ta sa a hannunta ka takardu an kare to wani bai iya cewa wannan dukiya ta mai a cikin gado magana kenan shi kenan sai aya 35 insha Allah bismillahir rahmanir rahim وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعش الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Allah subhanahu wata'ala ce bai dacewa wa makana da mu'minin bai dace ga mai imani namiji wala mu'minatin haka mai imani mace kina namiji ko mace din mai imani bai dacewa idza qada Allah wa rasuluhu amran in Allah da manzon shi suka hukumta wani al'amari an yakun lahu al-khayratu min amrihim kai mai imani ko ke mai imani kice kai ga ra'ayinki daban sabanin abin da Allah ya hukunta ko manzon shi ya hukunta bai dace ga mai imani ya kawo ra'ayin shi daban sabanin na wani wa man ya'si Allah wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi yana shi faqad dhalla dhalalan mubina ya ya bace bata wanda yake karara dan wa wannan aya kamar da kullum muna bayani kan asbabun nuzulin aya ba lazim bane ba yakan iya zama an yi akan wannan abin iri ɗaya ne ko akan wannan akwai mas'ala biyu ƙarƙashin wannan aya ta sharafa ko ta inganta mas'ala wadda take da alaka da siyaki surakin ta arman zai da zainab bin jahsh cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala mun karanta a baya zai soke tabani ka ɗauki wa da ka ce ɗanka ne duk a wancan zamani al'ada ce sannan ta zamana a kawunan mutane kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya dauki wani a matsayin da to kuma za a fara hukuncin a aikace a kan shi dan a ture wannan al'ada yanzu Zainab bint Jahash ba Quraysha ce ɗan uwa ce to zan ci mata Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga wannan yaro da manzon sallallahu alaihi wasallama ya dauka a matsayin da manzon sallallahu alaihi wasallama shi zama su da Zainab bint Jahash to lokacin da annabi sai gama su ganin zai iya da abin bauta zainab ya ce ina asali bai koyar shi ina asali ne wanda take abin fari abin azuwa abin azuwa gani mamma zala ya zo ne kudubar ta a zai arama ma zai zai wannan abin ya kawo cikas ta kiya kamar ita uwan sun kiya ya za a yi kamar ni arama arama zai wannan abin ta kiya akan wannan mas'ala daga baya wannan aya ce ta sabu karanta musu aka yi dai suka yarda ita kanta ne daga baya ta gano kuranta na yarda da abin da manzon Allah so yi na gabata da zai ita zai rabu ta yarda ta arma da tunda Allah ya ce annabi ya yi dole da ita kissa ta bi zama ta shahara kuma ta inganta ta julabi julabi ɗaya ne cikin musulmi masu imani wanda kuma amma bai da hali talaka ne kuma ba shi da iya da kamar wata take da ma'ana ba abin yabo ba wajen siffar shi a taƙaice ni ba washe ne sai ba washe ne kai kalma ta ladabi ga sahabbai in ce ba shi da kyau yin rance da wata cibba ba abin yabo ba wannan ka yi ɗalibi ka sa ba kenan wannan an so a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya mai arme ya je wani gida ya ji wata diya da mutunci ya nemi armanta da farko uban ya amince da cewa marhaban abin abin a zo a gani annabi ce na zo neman arman yau to shi jiki annabi da alfiya ya ce haba masha Allah wannan karamci wani ne ya kare annabi ce amma ba ne ba zan albaita zan arama ma julabi ce julabi gaskiya ce ina shawara yanzu ta shawara ta ta bai ta ta yadda yanzu ne ma wata shawara yanzu ta mu wata ce manzan asarar ya zo ya nemi karamin wancan ba ya masha Allah ta karamin wani ya ta yabo ya ce amma ba shi ba ne ba to waye zai ba ta ce julabi julabi da ka kama ya za a gama da yi a takaice ta ce baiwa su ba da tsaye da julabi wanda dai a nan ita yari a ce mai imani ce ta ji abin da ake sama da wata ruwan ta ce me ya kuki so ko ake mana kai ne kin yi kin ji wai manzo Allah ya zo sai wai kun bai wai bashi ma wajen da biyu ta ce to manzo Allah za ku mai da ku ci ku gode ba annabi za ku ci ku gode ba ta ce wallahi na ba da kai na yanzu wallahi ta ce kullum aje a ce na amince hikimar Allah an yi arman kenan an kai amarya kenan julabi wani ya ke tashi ya je a can kuma samu shahada an je an kare yaki annabi ka ce ni ban ga wani ba ya ce wani shi a cikin kasan ma bai tsunuwa da zama sai su ce wani da ce a ban gaba wani akwai wani gani ba can yana bincike ce ban gaji da ba a nemo min shi can cikin ana fama da aka samu shi ya kashe mutum bakwai sun kashe shi ya kashe bakwai shi ya shiga shahada manzo Allah ya sa hannun shi da hannun shi aka ce ba ma wata aka ta makara annabi da hannun shi kadai dauko shi ya tallafo shi annabi ya ce haza min wani Allah ina mai shaida wannan bawan Allah annabi mai shaida annabi da hannun shi dauko shi bindi shi ita kuma bai wani annabi muta'adda Allah su ba alaiha khairan eh wala ta alif ashiya kadda min Allah Allah ta mata alkhairi Allah ya annabi mata albarka ya mata addu'a ta albarka ta wannan mata an ce a Madina ba san mace ba mai albarka ta samu kudin aramin irin ta daga baya ne ta fita ta samu abin da aka aka aka baka ta ta samu daraja da kima wajen armanta to wannan dai ala kulli hal wannan aya wa'inna abin ya wakana to amma tana magana dan uwa duk lokacin da Allah ce kaza ko manzan Allah ce kaza kai mai imani ta kara in saban wannan shi ne kuma magana ko aka mai kasar ko wa makan ne mu'minin wala mu'minatin bai dace ga mai imani namiji haka mace idan qada Allah wa rasuluhu amran in Allah da manzon ku ko da al'amari an yakuna lahum dakhilatu min amrihim a ce kai kana da zaɓin naka daban sabar nasu wala malaka shi wa man ya'si Allah wa rasula duwan da saba ma Allah da manzon shi faƙar zarra zalalar mubina ya kace bata mai nisa kuma bayyana jini وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وضرا وكان أمر الله مفعولا نعم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الله سبحانه وتعالى يجا منزنشي كتنا lokacin da kake magana lillazi an'ama Allahu alai ga wanda Allah ya mai baiwa zai Allah mai baiwa zama ƙarƙashin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana manzo Allah ya karrama shi kuma cewa ya kuma a cikin sahabbai kaf babu wani wanda aka ambata da suna ƙarara sai zai cewa gan addinin musulunci ba addini ba ne ba na ƙabilanci na wani sai wani a'a kaga cewa mai wani wani mai jinin bauta ba ba ƙureshe ba shi aka ambata ƙarara da suna a cikin alƙurari ba suna abubakar ƙarara ko umar ko usman ko ali haka kuma cikin wanda kahuran da annabi ya da su su abu jihar da biya mun faru gaba ɗaya babu wanda aka ambata da suna ƙarara sai amun annabi sallallahu alaihi wasallam bakuri shan dan asali kuma annun am annabi sallallahu alaihi wasallam da kalma abu lahab abu lahab shi kadai aka ambata karara a cikin qur'ani zai zafarin kafaran wannan kaga inda ra'ayi annabi ya da dan gidan su amun shi amma shi aka ambata karara abu lahab tabbata da ajira kuma kuma ambato da tsinuwa eh halaka tabbas ya ya da anta Allah tsine mai albarka ya halaka amma ga zai Allah ya zo da ambatan shi kuma da ya buga da shi wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi kace lokacin da kake magana ga wanda Allah ya mai ni'ima kai ma kai mai ni'ima da kanka kake ce mishi amsika alayka zawja ka rike matarka wata billah ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdi Allah ka tambaye shi kana koye wani abu a ranka abinda Allah zai bayyana ɗan wa mai malin wannan aya mu yi magana a baya ta al'amarin mai da ɗan ɗanka Allah suke da wannan abin to yanzu abin da ya waka na ana annab sallallahu alaihi wasallam ya armar da zainab binti jahash ya ɗuwa shi ga zain wanda yake zaman ɗaki gare shi kuma shi ya arma mai ita yanzu an doke ta bane ɗanka ɗanka ɗanka ne da ba ɗanka ba kai mai ɗanka yanzu Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa zai zai saki wannan mata kuma kai zaka arba zai sake ta kuma kai zaka arba to shine anan zai in ya kawo jajen Zainab wannan hadarma wallahi abu abu abu ne shine saki da zai abu ne shine annabi ya ce mishi ya ce mishi amsaka alaka zawjak kirki mataka wata kila kai tsoron Allah wane shi ne annabi bai so a cikin ta annabi bai so zake ta dan ka abin ya zo annabi abin ya mai wani in mai jaji ce amsa ka daga zaujar karki matanka wata kila kai tsoron Allah sai Allah yake ce wannan shi wannan abin da annabi ke ce zai amsa ka daga zaujar ka rike matanka wata kila Allah ya manzon shi wa tufi fi nafsi mallahu ti kana koye wani abu ne a ranka abinda Allah sai ya bayyana shi ne wata ruwaya wadda ake bayani cewa annabi sallallahu inda zai ɓoye wata aya a cikin alqur'ani da ya ɓoye irin wannan ayoyi domin suna zargi ne karara a kan shi kana kana tsoron mutane da zaka za to kuma na alqur'ani ne ita ce annabi inda da ya ɓoye wani abu wanda dan abin iya magana a kan shi ne za mu kanta ruwa da za mu bada mas'ala a kanka da tana da alaka da wasu abu daban ruwa ce wannan wannan sai musulmi lafazin yanda yake yanda masruq ke bar labari yace kuntu muttaki'an inda Aisha faqalat ya ba Aisha thalathun man takallama bi wahidatin minhun faqad a'zama 'ala Allah al-sirra qultu ma hun qalat man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-sirra qal wa kuntu muttaki'an fajalastu فقلت يا أم المؤمنين أنزليني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منحدثا من السماء سادا عزما خلقه ما بين السماء والأرض فقالت أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار ولطيف الخبير أو لم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيذهب بإذنه ما شاء إنه عليم حكيم كما تجي أتكتي أبن ذكر من الرواية قال تجي ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله تعالى فقد أعظم عن الله الخير والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد عازم على الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وفي رواية وإذ تقول تشي ولو كان محمدا كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه abin da ke ruwa masaru ke cewa wata ran ina kishin gide a wajen aisha radiyallahu anha sai ya ji ta ce salatu man takallama bi wajibin hun faqad azama amalan tace abu guda duk wanda ka ji yayi ya kirkari ya ya dangana ma Allah kariya ce in ji aisha abu uku da ce duk wanda ka ji ya faɗe su ya ce to kariya ce ya ma Allah kariya ya ce da da ta wani magana hukuntu mutaki an ina kishin gide ita jin haka ya ce fata sai na zamana yana gyara zama na ce ya umar ya ulmu mule ki dan zaka samu in gyara zama ki shurara ya dan dire ni wala ka ci gaggawa dan zamana in gyara zama zai ji labari sai ta ce mishi abu uku da zan gaya maka duk wanda ya gaya maka sun ƙarya ma Allah na farko ta ce wa manzan annan muhammadu arafa duk wanda ya ce maka manzan Allah ya ga Allah faƙar azam an yafi ya ma Allah ƙarya duk wanda ya ce maka annabi ya ga Allah ya ma Allah ƙarya wannan magana cikin ɗajiku don su ba da hujja shehu ya ga Allah ko su ma sun ga Allah sai su ga wani abin annabi ya ga Allah ƙashe ta ce ƙarya ce dole gaba dole gaba ya ƙarya ya ma Allah ƙarya kuma cikin sai musulmi an tambayi abu zar da kanshi tambayi ya rasu da halin rayu ta rabba ya ce ya rasu da kaga ubangijin ka ya ce nuru ratu na gani haske dai ana raga da ubangiji alama ina ce da gani ba shi ya ce da gani ba don haka magana ganin allah da ido bi karar babu kuma alasha ta ce dole sai nuna ce ba ya ga annabi ya ga allah kariya ce in ji aisha in ji aisha ta ce kariya ce to shi masaruf sai ce to ba Allah ba ya ce wal qadara ahu bi kufikil mubin wal qadara nan da qura ba ya ganshi ba a sama a sama ya ganshi a wani wuri daban tace a a shi ma kin masaruf a tunanin shi annabi ya Allah ta wani ayoyi to amma ka tar abun da ya kama Aisha wani hujja shi masaruf wannan ayoyi iya ga annabi ne ga Allah sai ta ce mishi ni ce ana awwalu hadhihi umma sa'ad an gane karfin zalama ta ce ni ce horko a wannan al'umma ni na harawa manzan har tambaya akan wannan aya daga kamo ni na harawa manzan Allah tambaya ma'anan wannan aya annabi ce min inna ma huwa jibril kalam wannan jibril ne annabi ne jibril ne gani ba Allah ba shi annabi ya ga mata ba Allah bane ba gani ya ga jibril so biyu ya ga shi a nan duniya ya ga shi a sama ba Allah bane ba gani ta ce baka ji ba Allah mai girma da buwaya iya cewa la tudrikul absar wa tudrikul absar gani mai riskar Allah shi ke riskar gani wani mai gani shi shi mai tafsawa mai labarin komi wani aya haka Aisha ta ce ga ma'anar abin amma da ka ya gama bayan ka al-idraka daban ne da al-basar idraka haƙiƙa ne waye basar dole hira ce Aisha ayat ta kawo ta ture ne ta ce kun baka ji ba Allah mai girma da buwa iya cewa wa makana li bashar an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara hitab aw yusul rasula baka ji ba Allah ya bi wa ga wani mutum Allah mai magana sai wahayi ko ta bayan wani hijabi ko ya aiko da wani manzo fa yuhi bi izini ma sha bi wahayi abin da yake tsaro shi inna wa alim hakim Allah madaukaki ne mai hikima baka ji haka ba kaga dan Aisha ta kore kurin ganin Allah babu shi an a ci annabi ga Allah babu tace kuma a yanke dole ga maka annabi ga Allah kariya ce ido kiriki hatta da muna fascewa mulki ne ba ido ba ido kiriki sai abin da biyu tace kuma wa man za'ama anna rasul anna rasul sallama katama shi kitabillah min azmi la dafiya haka duk wanda yace manzon Allah ya goye wani abu saboda kaza bi fadi ba shi ma ya kirkiri ƙarya ya dangana mu Allah kasan ai an ka karanci littafin yan dariƙa jawhara cikin jawhara suna tambaya me yasa manzon Allah bai zo ba da ita wai hedi tijani ya zo ya zo ya ba shi wani rashin cancanta wanda za ba annabi kenan bai faɗi ya kowa ba Allah ba shi he bayan ya koma ga Allah he bayan ya mutu jani shi ka wajen dubu ne na wani ya ba shi da wai da rashin wani su kamata a ba wanda kamata a ba ne zai zo ta wani hirar banza ce hirar banza ce ana shaidar da makariya ce ba kariya ce kariya ce ta ce ba abin da ya koyi Allah mai girma ya ce ya aiwar rasul ya kai manzo balligh ma unzila ilayk ka isar da duk abin da aka sarkar zuwa gare ka nabi ka daga ubangijinka wa in lam tafa'al in har baka aikata ba kuma ba da sa ta baka ce isar da manzon Allah ba mun zanta gaba kai annabi inda ba yana da yake ta Allah kai kuma ya hoji a hajin ban kwana Allah abinda duk ka gaya mini ba abin da nake na gaya miki na isar muku da kun su ka isar da komai rasulullah ka ka kare Allah ka bin shaida Allah da shaida ba abinda manzon Allah ya rage kuma ga Allah bai faɗi ba daga baya zo ga mu in wai ga makariya ce kaka shakka haka a shakka shi ƙarya ce abu na uku ta ce wa man zama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin bar azman la Allah fiya haka duk wanda kika manzon Allah ya sa abin da za a yi gobe ya ma Allah ƙarya inda Aisha ta ce kuma gashi Allah iya cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah ba shi umarni ka gaya musu duk abin da ke cikin sama waye ya sama ko kasa babu wanda sun kai sai Allah dan wa karkashin wannan sukan kawo shuba ko wanda bi gane ba ta hayaniya kun ce annabi sun kai ba annabi ya bada labarin kaza ka ce sun kai ba eh kai kai kai mai kure ka abin da ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da sai na gaya ko da nasu qur'ani ko da bayanin shi inda za zai ka maka labarin annabi labarin gaibu a wannan shi alimul gaibu Allah masa da gaibu mece lazu alagabi adamu lazu alagabi adamu lam lam tamu rasul Allah ba wanda ke sanin gaibu sai wanda Allah ya cikin manzanni shi manzo Allah ba labarin gaibu shine alama ce wannan iya alaka da Allah kake manzo Allah suna ba labarin gaibu annabi ya ba labarin gaibu amma ba shi bai san gaibu shi Allah shi shine alimul gaibu sai sanar da shi da wannan gaibu zai zama to sheda ce iya da alaka daga Allah kai amma manzo Allah karan kashi bai san gaibu ba in wani misali a ce akwai gaban nasi yanzu misali ina na zaune iya wa yanzu nan a cikin kuba nasa abin da ke yi sai wani yin wayar a waya kuna zaune yin wayar sa faɗa gaba ta ce ga wasu za su shigo nan mota kaza kaza za su shigo nan mutum karkada za su wuce yan kaza sai ce muku jama'a yanzu za ku ga mutum da za su shigo sai ba ku labari kun sani ai gaba na wajen ni a wajen na gaba ne wanda ya gansu ya gaba wannan a wajen na ne ba gaba ne wannan wanda ya gansu ne wani labari sai na sani kun sani ba kenan shi Allah shi mutum gaibu shi san gaibu kai ba annabi labarin gaibu amma Allah bai gaibu sani ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam zama guda ya zo ya wuni guda sifatu tun sallar asuba ya hawo minbari yake ba ka labarin abin da aka yi da abin da ta tashi kiyama za a yi kaza hatta za a sarki kaza irin kabila kaza mai iko kaza al'umma kaza da abin da ta tashi kiyama ne ba labarin da abin da za a yi tun da asuba ya kai har azhar ta zo ya kan zulmi kun yi masa labari za a yi kaza dan asuba har azhar azhar ta wani samko ya yi sallah azhar ya koma kan zulmi ya cika da masa labarin abin da za a yi tun azhar sai da aka kai ya samko ya aka kuma ya koma har magarba ya ce duk abin da annabi ce wani abin sai mun mace ya yi abin ya kana sai mutuna ya abin ya yawa ta alamuna hafazna wanda yayi mu kiyaye wanda yayi marada wanda yayi ilimi wanda yayi kiyayewa akwai da kamar ci abin yayawa annabi ya bar labarin gaibu alama ce ta manzo ne daga Allah subhanahu wataala kenan annabi san gaibu ba amma ya bar labarin gaibu ba ba shi labarin masalan gaibu sai ta ce walau kana muhammadan katiman shay'an mimma unzila alayhi lakatama hadhihi alaya shi magana kenan tace inda muhammad zai koye wani abu a rayuwar shi a cikin abin da sauka mishi ta ce da ya ɓoye wannan aya da muke cikinta a yanzu wa iz taqulu lillazi al'amara Allahu alayhi lokacin da kake wadi ga wanda Allah ya mai ni'ima wa al'amta alayhi kai ma ka mai ni'ima sai da kenan kake ce mishi amsika alayka zawjak ka rike mataka sai ka jaje ta ce rike ta ya hakuri wata ka kai tsoron Allah shi annabi iya tsoro a sake ni a shi arba shi ne Allah ya ce wa tukfi fi nafsik kana koyewa wani abu a ranka wallahu biji abinda Allah sai ya bayyana lahu wa takhsha an-nas Allah ya ce kana tsoron mutane maganar mutane Muhammad ya amma ta shi shi Allah ya tsoro kaka abin yanzu alhali ce wallahu haqqun takhsha Allah ya cancanta ka tsoro shi nan la'ayyuka da manzo Allah amma in wannan kira ne gare mu da jin tsoron Allah da kowa da jita-jitan mutane in wannan abun annan sallallahu alaihi ya yi bata kokarin shi kullum aka ce idan mutum ya kama ka labarin matar shi sake ta ce da ke ta kaka sake ya taba shi da kuma zai zai bai kusa na gare su in ha abin ya kai mi gaya da gaskan yake wala bai gama kai da kuma ya gaba ta gare su amma ce sake ta ce kaka rike gaske ya gasa kaka sake ta ta ba shi daga labarin kare ai yanzu da ka labarin ta ba shi hakuri amma da ba shi kuma abin da ya labarin sai an kare ya suke ta dan an kare ya suke ta Allah bai labarin annabi ce da kita amma ya suke ta abin da kai ga ya suke ne to yanzu zai ya suke da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake tsoro a wani yanzu kuma kai za ka azumi da Allah ya musu zai sake ta kuma kai za ka azumi yanzu Zainab ta kare inda yanzu annabi dan abin da wuce sauki a yi a yaƙaci kuma kai da ya matsala cikin al'umma annabi zai yi da kai shi a ran iya irin wannan nan yanzu me aka yi manzo Allah zai yi ya aika ka je ka ce mu Zainab mata ce take da ka take mata da ka take ka je ka ce mu Zainab ina san haramanta ka je ka yi ka je ka yi zaurcin matarka ga wani dole aiki da jaraba ce jaraba ce annabi ake shi ka je ga mata ina san ka ina san shi ma da abin da mai amma dole ne da ya je cikin gida ta kalle ta sai ba da baya ya ce zainab manzo Allah ya kuma iya magana kan shi ya san abin shi sai gaba da gudu eh ya kare ya kare ne shi kure shi to ita ba ta ce ba iko a ta ce sai na ba Allah sani ita iskara kai ko iskara ba ta ke kowa ya zo wani san yanka ta iskara ko ko liman ne ka ce amma sha Allah liman ne ai ta ne a da iskara ta ta yana iskara ta shiga daki ta an jima dai karshe ba tare ba da wani kai da kawowa kurin sai ga mala'ika daga sama ya zo da bayani daga Allah subhanahu wa ta'ala falamma qada zaidun minha wataran zawwajna ka Allah ce lokacin da zai je kare bukatar shi da ita Zainab Allah ce zawwajna ka mun arama kai Allah ya rama da kanshi shi ne zainab take wa mata annabi alfahari cewa ni wace ce kamar ni a cikin ku ba tace wace ce kamar ni a cikin ku wata kai wata kai ne tace ni dukkan uwaye mu suka arama ku ni Allah ne da kashi a bani malaika jibril ne ta aiki eh a saman bakwai aka yi ba a gidanmu ba kuma sace da yadda annabi kakanmu guda a cikin kuwa take haka kakanmu guda ne umar mace kakanmu da yaran zara zara kwarai ita kan ita an ta aisha ake fafatawa aisha ya abubakar kuma ta ce budurwa karama a cikin su amma zai da ta zo ta kushe ta ta aisha ta ce to wace ce aka sabtar da kuta daga sama ta aka ce kuta daga sama kuma aisha ta fada mu aisha a fada mu wani ita aka sabo ta kuta tace daga sama aka ce kuta tace eh mutum ne kirki ce ta baka yi daga sama a takaice dai anan ne kenan Allah subhanahu wataala ya ambaci zai da suna duk annabi sallallahu alaihi wasallam kenan magana ta wannan mas'ala ta taba ne yanzu an zo a aikace abin manzo Allah yanzu ya zo a aikace manzo Allah Allah dan amana kanshi falamma qada zaitun minha wataran lokacin da zaid ya kare bukatar shi daga wannan mata zawwajnaka mun arma maka ita likai la yakuna 'ala al-mu'minina haraj fi azwaji adiyahum idza qada minhunna watara Allah ya haka yace don kai ya zamanto a roƙi abin ya kumci ya matsala ga sauran masu imani in suka so an irin wannan ɗiyar ta bari a cikin rai ya ka fara da kai dan ƙari wata magana yi suke ko iya yi kenan wannan shine magana hikimar Allah Allah ya kawo doka ya goge ta kuma an ba manzon Allah umarni ya fara da kai shi dan ɗauke kumci ga sauran masu imani da kai la yakuna min harju dan ka a samu kurci ga masu imani fi azwaji adiyaihim cikin matan iyansu suka yi da'awa na da idan qada min wadara in suka yi fata suka mata suka saki a ce baka arama ba kana iya arama ba danka bane ba wa kana amru la mafula mun da abin Allah ce za a yi an kare an kare haka Allah ko kuma abin ya wakanta tabbata ci gaba ما كان على النبي من حرج ما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا نعم ما كان على النبي من حق فيما فرض الله له باب وني قمتي النبي cikin abin da Allah ya farta mishi na yi wannan Allah ya ɗuwa manzan shi yin wannan arme a taƙi ya arma don a ture waccan al'ada ta haka babu wani kumci ko ɗaya a nan da salama wani ce sunnatar da filazi na kalu haka sunan Allah suke cikin al'ummar da gabata in Allah ya ɗuwa annabi shi wani abu babu wani kumci da wani annabi ya kuma me zai iya yi kuma bai damu shi ko ɗaya wa kana amrun la qadaran maqdura kuma al'amar Allah tun ya riga ya kaddara daidai abin da yake so abin da ya kaddara shi zai wakana tabbas
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله na Allah Allah yana yaban manzanni da duk wanda ya aiki da su ma kace risalatullah duk sako daga wajen Allah yakan ɗauki manzan ne kai tsaye da waɗanda ya bar ma wannan aiki bayan shi isar da maganar Allah Allah yana yaban masu isar da sakon Allah a yanda yake wa yakhshawnahu kuma suna tsoron Allah ولا يخشون احدا الا الله باسا قورن قوة ان با الله با وجن ذات ابن الله يجي كم زي وكانا وكفى بالله حسيبا كما الله شي كدي يا تزمنتم من لسان كل كل يقول لكم ما كان محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
نعم الله سبحانه وتعالى كيتشوا ما كان محمد أبا أحد من رجاله محمد صلى الله عليه وسلم با baban wani bane ba da ɗaya daga cikin mazajen kuma baban kowa bane dan bai da ɗaya babba hikimar Allah iya da iya babu wanda ya girma hatta lalle iya da ɗan ƙasim a wace akwai tsayin akwai tsayin akwai tsayin abdullahi ne daga ciki dai ɗan wanda ya shahara aka sani bayan ya manzanci ɗaya da ya arma iya fede ya can akwai ƙasim akwai tsayin akwai tsayin suke cewa wanda ya aiwa uku kahin mana kahin manzanci da mata zainab zainab rukayya umu kulsum da fatima su hudu ne kuma ƙarshe ɗa na ƙarshe shine ibrahim wanda shine ya haihuwa yana manzanci shi kaɗai ɗaya shi ya manzanci ya manzan allah sauran kafin manzanci ya yi su shine in ana neman suna na za a samu ya ka da suna ya ka tare suna shi ne ɗaya da iya manzanci shi kuma cikin dare aka yi shi da asuba annabi alhaji har gama da musulmi masallaci sai ke ba ta labari wuli da ni lalata al-gulam fasamaitu bisma abi ibrahim yace a daren jiya an aiwa min yaro namiji na sa mai sunan baba na Ibrahim ba suna bai kiraye su a zo a yi labarin ba su tuni haida mai suna eh tun ajiya sanarwa ce mu ta samu da hasan ibrahim ba mu ce maka da da aka yi a karan kaza kaza kaza ba kaza kaza ko a kira wani a kira wani kurin labarin ne kurin information ce aka basu ba eh shi kenan abin da wannan wasu ita su dogara da mas'ala ta ahlus sunna mai tsoro me mai tsoro bai iya cewa ba a taron suna a gidan shi sai ce mun yi a masallaci da asuba to a yi na sama ya zai asuba duk tsoron duk tsoro tsoron mata ne tsoron tsoron mata ce ta sama jaraba duk tsoron su ba ku da aka zuwa ka zuwa masallaci ba ku kun wani da yake ganin kun da asuba da sama lafiya amma ba inda aka shi a shari'a shi wani malami na ga wannan littafi da mai wannan littafi na bid'a na madakhalin da yake kama magana kun doke bid'a da gida kun ka da masallaci ba mu lashi wanda ba kan bai da flash dan bai da ba ta bai da ba ba wata da kasu na flash amma wai mutum ki ya kan ya tsoro ka a gidan shi sai ce a masallaci wani wata ga ya masallaci wallahi ba mu da masallaci kun da yin ake dan dai kullum ana tsoron da rawan mata ka samu bala ka tarbi ta ka tarbi ce mishi ya tsoro kullum amma ba ku suna flash kullum yanzu ma na ga kawo labari na samu yaro da kuciya kai muka adda wala yau muka adda barakallahu lakum ya muka adda wala yau muka adda yanzu kawo labarin ka samu da sai muka da barka da kuma mu lak suka tafi da muka da barka barka shi da tun amma da ba na ba na da Allah ya khair na da da amma ka labarin wani ayu kana da bayan ka bayan kira ka ba amma kudin wajiya ha kudin kudin wajiya da kudin goro al'ada kenan kai muku al'ada har da nan nan ne duk wanda ayu akwai kudin malamai na wajiya akwai kuma da goro na wajiya da karawa ta ta liman bisa sunan kwadan duk cin addini duk cin addini babu addini duk cin addini aka aka kirkir kudin watiya da wani kudin da kawata ta malami in shi wanda ya kace wa kace wasu kwanan shi mana nashi hada kwanan kuwa ya tambaya wa wasu kwanan da nashi daban da mai wuya da mai kafata duk rabu arabe rabu sun cinye rabu da ke a taƙaice wurin Allah baka aihuwa babu laihi ka gaya wa ɗan wasu mai Allah ba mai wa ɗalibin ko da rashi ku kuma kuma yin addu'a ta albarka ta alkhairi ga wanda ya ruwa laihi da ko lokaci amma cewa ran sati ko alkawfi malikiya babu inda aka a malikiya a rasu ma sai babu wanda ma ake magana kan shi wasu na ana iya yi magana walima a zo a ci abinci ba tare fatiya ba duk da imam malik ya zama karuyi ne a tara a yi hakika da ragon suna amma dai akwai magana kai akwai magana da ana iya yi amma magana babu inda aka kawo da kawo addini kam inda kawo a kawo jama'a da suna sai a yanka rago a wata babu inda aka yi kurin annan ne shi da addinin malamai da kurin babu kurin wata ba tare fatiya amma akwai magana a ci abinci wannan akwai magana ta hakika bisa malam abun musamman amma magana tare suna babu amma na magana walima akwai magana a yi a cikin magabata suna babu amma tare wata da sai babu shi fikira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dan ne a wayan manzanci shi Ibrahim cikin dare ba ta labari ji da daren ji an mamu yaro na sami da sunan baba na Ibrahim to wannan yaro shi ma ya mutu wata sha wannan kusa shi ta kusa kina aka ce babu dan shi da ya girma balle a ce ga wani dan shi shi za ka ce ma kana Muhammadu aba hajin min rijali dan babu wanda zama namiji a cikin da ne Muhammadu ba baban ɗaya bane ba a cikin mazajen ku idan ba baban kuma bane walakin rasulun rai wa khataman nabiyyi amma manzo ne daga Allah kuma cikamakon annabawa ne shine karshen annabawa ce la nabiyya ba'di babu annabawa bayana ni ne karshe bayana babu wani wa kana Allahu bi kulli shay'in alima kuma Allah game da komai masani akan komai subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
wannan kayi mu zo nan magana ta hataman nabiyyi tana karantar da mu akwai masu fasara irin ahmadiyya a yi ce aka yi kawa aka ce hatimin da biyu kawa annabawa ba ce ba ƙarshen annabawa iyawar annabu ba shi aƙida ta yi ahmadiyya kuna ganin su mahewa a cikin gani sun ganin tayi sun ga ainihin sallaci wani bes a cikin gani mahewa su ne an gaji a bakin su ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba su inkari amma hakikalin aƙidar su yanzu ma allah yana iya yin wahayi ga wani annan ba shi bane ba ƙarshe yanzu ma Allah iya iya aiki ta wata hanya daban cikin musulmi suke duk da cewa Saudiya an hana su su shiga aikin haji aka san kai su su aikin haji dan ba musulmi bane ba san ba san musulmi amma suna da musulmi suna masallatai din na ɗan da musulmi ko suke amma a suna mun kuɗi kita a ƙasa shi wanda za Allah ilki cewa ƙarshe ne bayan shi babu wani annabi dan wata ruwa da Bukhari ta musulmi ya kawo manzo Allah yake cewa inna li asma ana muhammadu wa ana ahmad وأنا الماهي الذي يمحو الله تعالى به الكفر وأنا الحاشر الذي الذي ينشر الناس على قدمي وأنا العاقل الذي ليس بعده نبي نبي سينيني إنا رسولي إنا رسولي نيني محمد نيني أحمد نيني الماهي وأن الله كي كوري كافرتي دشي Allah ta shaye kamunci da shi wa ana al-hashir ni ne al-hashir dan ta ni ne annabin da Allah ke tada kiyama abin shi aka kawo shi wa ana al-aqib ni ne na karshe allazi laysa ba'da wa nabi wanda babu wani annabi bare shi annabi shi ba kowa kuma hatta da Allah ya ba wani wahayi an kare daga jikin sa Abubakar Siddiq da Umar sun je gidan wannan wannan matar cikin sahabiya wadda suka je ta kan sai kawai kuka sai suka ce mata kina ga abin da yake wajen manzan Allah da ba abin da ya iske wani addinin ba ta ce ba ina kuka ba ne ba a kan ya koma Allah na sa wani abin da suke a wajen Allah ya yi abin da ke duniya ina kukan yanke wahayi daga sama ba baka kuma su kasu masu goshi da kuma cewa wannan iya tabbatar cewa wahayi ma Allah da sama ya aike wani alƙari babu wahayi daga sama Allah ya wani aiki ko ba annabci ba babu zaɓar da sama alƙari hidin mu dake abin da muke koyo ga Qur'ani da Sunna annabi ce sai bari da abin da alaka da Allah hidin mu ga Qur'ani ko Sunna ko ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kaseera Allah mai girma da buwaya ya kira masu imani kuma ya musu umarnin ambatan Allah yanda aka ku yi sallah ku zaka haka ce zikrullah kuma ta zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa yan wa zikiri a ce shi ne babbar garkuwar ɗaran da shi ɗani zikir ibadar da ba ta da lokaci ba ta da wurin yi ko ina ana iya yin in ta kama nan wata ruwaya wadda kuma ta inganta albani ya tabbatar ingancin ruwayar cewa manzana sama ke cewa sa wata rakin da yake ce masahabai ala unabbiikum bi khayri amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaquha fi darajatikum wa khairul lakum min ita'i dhab wal warq وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتدربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا وما هو يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ذلك كما صحابي كنا سوء باكو لابار ميتين أيكم mai tsarkakan aiki a wajen Allah mamallakinku mai girman daraja a wajenku mai alkhairi da ba da zinariya da azurfa mai alkhairi akan bugu abukan bugu karawa da abukan gaba in ba ku da abin da yayi wannan suka ce me ya manzo Allah yace shine ambatan Allah zikrullah kuma ita ce ibada ko ne kuma take ba mutum kariya daga shi da baka nutsuwa ta zuciya zikrullah kuma lazim ambatan Allah ko masu asbab mulazimce su kuma zaman to gurin yan kallo wancan wancan mana mun arziki wancan na bida wannan ba ka bida zikiri ba da rawa da iwai a kai kai da sunna cikin ambatan Allah cikin nutsuwa da kasantar da kai wasabiu annabi ke ba labarin cewa babu inda ruwa cikin sunan abi dawud ma rasa qaumun min rasa lam yaqulu la fi illa ra'u hasatan yawm al-qiyamah wace amma abin da kai ruwayar manzala ta babu wasu jama'a za su zamana a wani wuri su yi zaman ɗan lokaci su tashi ba ambatan Allah ce gobe kiyama sai an fara musu wannan wurin nasu kun zama da wuri kaza ba a bata Allah sai su ta hasara su yi nadama zama wuri guda ba a bata Allah kun sai rajuli ayi a watsi ba a bata Allah kun gobe kiyama idan ka asara wani abu da ka asara kan zaman za ta wuce ka ba a bata Allah shi sa ake cewa idan ka zauna a wani wuri ko da ba a mace Allah ba kayan ka bar wannan wurin a akalla ka yi addu'a mai suna mai kafara ta madras kafara ta madras tana kama kafara amma gafarar ɗan kurakurai da kai ko da ba a yi ambata Allah ba za ka are kai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai kamar wannan amma haka kurin a tashi a watsi wata ruwa nabi yace za ku tashi kuna wari kamar gawar jiki kuma ruwa tana tabbata haka kenan an bata da kwarai abu ne na rayuwa yau da kullum ya wallazi na amanu zkuru la zikran kaseera ya kuma su imani ku ambaci Allah an bato mai yawa wa sabbihu bukratan wa asila ku yi tasbihi ga Allah sahiya da marice kenan ka a yankewa ambatan Allah sahiya da marice kamar zanto cikin gafalallu kenan ko da kaɗan a same ka cikin nufasi ka a same ka cikin kurin yan faruwan kuma tabbas shi ɗan ya yi samun ka ya kai kai baro ka Allah kare mu shirin shi ɗani daga ne kamata mu tsaya saboda lokacin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته